من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانفذه إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داعو إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم Allah ce ya jawo inna ga Allah ka kabi ka san filarki fa hakum bainan nas bil haqq wa la tattabi al hawa hum illaka an sabilillah innal ladina yadilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawm al hisab Allah yana ba mu labarin annabi Dawuda bayan abu da ya faru da shi na samun kuskure da yayi Allah kuma ya karɓi tubansa Allah ke kafafar na da zalika mun gafarta masa wancan kuskure da ya yi wa inna lahu illa na da zurfa amma lalle mai na da kusanci a wajen mu inji Allah wa husna ma'adin da komar makoma a lahira da kyawun makoma sai Allah ta ya jawo ya kai annabi Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi lalle cewa mun sanya ka khalifa mai yau fil ardi a bayan ƙasa wanda za ka mai mana to da jiru amuran nasu ka dinga lura da al'amuran mutane wato mun sanya ka halifa bi ma'ana sarki a ban ƙasa da dama duk annabin Allah ai wakilin Allah ne a cikin al'umma to amma shi halifacin da aka ba shi a nan shi ne sarauta a iya yankin da yake da iko mutum da kula da al'amuran mutane ko dole na tafiya bisa tsari sai ce ba ku bainan nari ka yi hukunci tsakanin mutane mai haƙƙi da gaskiya wala zaka ji da hawa kan ka san zuciya shine hawan nan sai billah ka san zuciya mu sai ya fatar da kai an tabi billah ga barin tabarkin Allah ai alil jalali galati ala tauhidihi son zuciya an mutum son zuciya ya rike masa ido to zai ya fasar da shi da dukkan wani dalili da yake shigarwa zuwa ga kaɗaituwar Allah innal ladina yadilluna an sabilillah lallai waɗanda suke bacewa ga barin bin tafarkin Allah ai alil imani billahi ga barin imani da Allah lahum azabun shadidun azaba mai tsanani ya tabbata gare su imanu su yawman hisabi a dalilin man sa wanda suka yi alamar hisabi shine ranar tashin alkiyama nan da yake nan nuna ya billuna wato ma'ana ya billuna an suka wuce amma inda billuna aka ce to suna fatar da wasu su kenan innan da zina ya billuna su kana suna fata an sabilillah aka ce idan nuna billuna su billuna da yawa suna fatar da wasu su kenan wannan ana magana da su waɗanda suke ɓacewa gabanin tafarkin Allah suke kauce wa imani da Allah to azaba mai tsanani ya tabbata da ni to alheri manta wasu da suka yi alamar hisabi almurattabu alaihim tarkuhum iman wanda manta ranar hisabi shi kace ranar tashin alkiyama to shi yake shi yake bayuwa ga barni imani walau aikanu bi yawmin hisabi ba sun sakankance sun yi yakini sun yarda cewa akwai sakayya da kuma ranar tashin alkiyama da amuru da sun yi imani da Allah ta duniya a nan tsararrawar duniya. A wannan aya imamu kawi ya kawo sharhi game da wannan kauli a cikin wannan aya da yake fahim bainan nasu bil haqqi a can a baya shi mala'ikan nan yake kasu ma ni baga ba'duna ala ba'd shi ya ce fahim bainana bil haqqi wa la tushbih kai hukunci tsakanin mu kar kai zalunci nan kuma Allah ya ce fahim bainan nasu bil haqqi wa la tushbih al hawa duka dai ana karfafar annabi dawuda ne a kan yin adalci a cikin yin hukunci to sai imamu sawai da al'adulu shi ne bil haƙi a nan fa hakun bayyana na fi bil haƙi ai bil adil kace da annal ahkama ulil kan hukuncin hukunce na shari'a da ake yi tsakanin mutane za ka ruwa faqatan lima amara Allah bihi idan hukuncin hukunce ta dace da abin da Allah ya umarni da shi shi ne adalci to sanahatul khalqa za ta gyara dukkan halittar Allah wanda kama da zamu kuma tsarin da rayuwa zai daidaita inda ana yin adalci a dukkan bangarori na mu'amalar mutane da kuma hukunce-hukunce da ake wa mutane ba a jibi da wani akan wani an zo shari'a dauri ana kwato haƙƙinsa daga wajen mai ƙarfi da ya zalunce shi kowa yana ana kwato haƙƙinsa zai zai a ba shi haƙƙinsa to salahatul khalqa wa taqamu nizamu dukkan halitta wato mutane da suke rayuwa a ban ƙasa al'amuran za su kyautata kuma tsarin su zai daidaita bisilafi ma idza kana wa haqatan li hawan nan da saɓani idan hukunce-hukunce na shari'a suka zama tana dacewa da son zuciya ba da adalci ba to ba inda zalika yin hukunci da son zuciya ko son rai yu'addi ila fasadin nizam yana bayuwa zuwa ga bacin tsarin zamantakewa na al'umma wa hukumin harbi da kuma afkuwar kashin kashina wa da kuma faɗace-faɗace na ƙabilansu da sauransu al-mu'addi wanda yake bayuwa ne halaki zuwa ga halaka wa huwa ma'ana qawluhu shine ma'anan fadin masu hikima suna cewa al-adlu inda ma'ammara wa zulmu inda ma'dammara suka ce al-adlu shi adalci inda ma idan ya dawwama to ammara yana raya al'umma sai ka ga talakawa amma suna rayuwa cikin izza da daraja babu kaskanci babu yunwa ba walakanci saboda adalci ya dawwama suka ce wa zulmi shi ko zalunci in dama in ya dawwama a ban ƙasa to dammara yana rusa al'umma ne su ma masu wadatar ko masu mulkin ba za su ji daɗin wadatar da mulkin ba kamar irin rayuwar mu ne yanzu a wannan ƙasar kowa ya samu muƙami kawai ya kansa ya sani da ‘yan uwansa da abokanansa da matarsa da ‘yan uwan matayen al'umma da yake wakilta ke damu da ita ba bai san ya take rayuwa ba haƙƙoƙin da aka ba shi aka danƙa masa ya mallake su sai wanda ya ga dama yake yi wa haka nan ka je ɓangaren masu shari'a alƙalai da sauran guraren hukunci na al'umma za ka ga zalunci ya bayyana a fili ba a yin adalci wanda kuma ni shi ke wahalar da mu a rayuwar mu ne domin al'adulu in da ma'ammara adalci in ya dawoma a ban kasa to yana raya al'umma ne wa zulmu in da ma'ammara shi ko zalunci in ya dawoma to yana rusa al'umma ne yana rusa jin daɗin al'umma da abubuwa na more rayuwa Allah ya ce wa ma khalaqana sama wa ma khalaqana sama wa ma sama da ƙasa ba da abin da yake tsakanin su batilan dan wasa ai abasa ba dan wasa kawai a zo a yi sharhuriya a duniya kowa ya mutu shi kenan ba tashi kiyama ba kitabi ba don haka muka halitta sama da ƙasa ba zalika ai khalqu ma zikira la li shay alikar abin da aka ambata na sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sammai da kansai a ce an halitta su ne la li shay'in ba dan komai ba ba a ce ba wata hikima ta Allah cikin halittar sammai da ƙasai da abu da ke tsakanin su to wannan fa zannu allazina kafaru zato ne na waɗanda suka kafin cewa Allah min ahli makkah na mutanen makka su ne suke ganin cewa sama da ƙasa kawai an yi su ne ba don wani abu ba amma sun yadda Allah ne ya halitta sammai da ƙasai din domin wala'in da aka wannan khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah ko da ya kulu da halakahu wato za su ce da Allah ne ya halice su kaga sun yadda da halittar da Allah ya wasanne da ƙarfi to amma an aka ce an yi ne wajen a yi izina a gano kaɗaituwar Allah da kuma hikimar Allah cikin halittar sammai da ƙarfi domin kuma su ba su yadda ba kawai Allah ya yi halitta ne ya halitta sammai da ƙarfi kamar da ya halitta yan adam ba wani hikima cikin halittar sammai da ƙarfi ذلك ظن الذين كفروا wannan zato ne ɓatacce na waɗanda suka kafu cewa Allah daga kafiran Makka Allah ce fa wailu lil ladina kafaru minan nar fa wailu ay wadi mun kujiji ko kwani na azaba ya tabbata lil ladina kafaru wa suka kafu cewa Allah wannan wadi ko wailu minan nar na wuta kwani ne na wuta a cikin jahannama wanda ita kanta jahannama tana neman tsari a wajen Allah da zafin da yake cikin wailu wannan wani din shi ne mazaunin da zina kafaru wadda suka kafin cewa Allah amma na ja'alu أَمَّا جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ نعم الله يقول أم نجعل الذين آمنوا وكما كافرين سنة ذاتهم mun sanya waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka aikata kyawawan ayyuka za mu sanya su kalmukhliina kamar masu ƙarna fil arabi a ban ƙasa su ne kafirai waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka suka yi sallah suka yi azumi suka yi wa Allah da'a suna zaton za mu sanya su kalmukhliina fil arabi kamar masu ƙarna a bayan ƙasa am na da alul mukanci na kalbun jari ko ka suna ba san za mu sanya masu tsoron Allah mu bilai kalbun jari kamar fajirai kafirai masu saban Allah nazala wannan aya ta saukani lamma qala kuffaru makkata lil mu'minin da aida kafiran maka suka ce wa mu'minai inna nu'la bil akhirati mithla ma tu'tauna mu ma za a ba mu a ranar lahiran misalin abin da aka ba ku in jiran da suke wa mu'minai dan ba su da ranar lahiran ba amma suka ce ko ma da kaddarawa an tashi alkiyama an je lahira to duk abin da za a ba ku ku masu da'awar imani mu ba shi za a ba ku shine Allah yake amnal alul lokaci na kalku jere wa am inna bi ma'ana hamzatul inkari dan tana mazaunin alhamdan nan ce ta inkari ma'ana a nas'alul ladina amanu wa amilul salati kalmukum fil ardi a na ta'alul mutaqi da kalkul jeri amma sai aka sa yunu ya zama kamar istifhami ne amma ba istifhami bane ma'ana ce ta hamzatul inkari wato istifhami ne inkari cewa yanzu za mu sanya waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka kamar masu barna kafirai a ban ƙasa amsa dai a'a amma da alul mutaqi da shi yanzu za mu sanya masu tsoron Allah kalkul jeri zama daidai da fajirai kafirai amsa shi ne a'a shi ne hamlatul inkari istifhami akwai takariri akwai inkari tambayar da amsar ta shi ne la to istifhami ne inkari tambayar da aka amsar ta zai zama na'am shi ne istifhami takariri abin tabbatar kitabu كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب Allah ya ce kitabun wannan littafi ne asalin kitabu bin khabaru mubtada'in mahzubi labari ne na wani mubtada amma da aka shafe shi ai mubtadan shine haza kitabu din shine khabarul mubtada ma'ana haza wannan alqur'ani kitabu littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi ilaika zuwa gare ka ya rasulullah mubarakun kuma littafi ne mai albarka bi ma'ana abun yi wa albarka an saukar maka shi ne ya dabbaru domin su ta dabbarin ayoyinsa asluhu asalin wannan fi'ili ya tadabbaru ne ya tadabbaru udgimat ta'u fi dal sai aka rinka da ta a cikin dal sai ta zama shadda ya tadabbaru domin su yi lura ayati da ayoyin wannan littafi na alqur'ani ayyan zuru su duba duba da idan basira fi ma'ani cikin ma'anonin wannan littafi na alqur'ani fa yuridu kuma su bada gaskiya wani tazakkara kuma ta'alili na biyu da aka saukar maka da littafi shi ne domin ulul albabi ma abota hankula ashabul uqul ya tazakkara su wa'ansu da wannan littafi an saukar da shi da dalili biyu domin kafirai su yi tadabburi su yi imani su kuma muminai ma abota hankali su wa'ansu da abu mai da cikin alqur'ani wannan ya tazakkara shi ya tabbatar maka wancan shi ne asalinsa mai tare akan idilali mubarakun liyadabbaru ay liyatadabbaru kaga anan ba a ce wani ya zakkara ba akwai da ake kawo ta da idgami shi ba amma anan sai aka kawo shi babu idgami aka tabbatar da kawo su a cikin fi'ili mubarakin wa liyatazakkara maimakon da aka ce yadabbaru sai a ce wani yatazakku wani yazakkaru to amma nan sai aka tabbatar da kawo saboda shi ne asali fi'ilin wani yatazakara ulul albabi imamu sawu ya ce ƙaunuhu yanzu fi ma'aniha Allah ya san ƙauwa manzo Allah alqur'ani da dalili guda biyu a wannan aya na farko domin kafirai su yi duba da idan basira cikin ma'anonin alqur'ani su kuma ma'abuta hankali mujinai su kuma su wa'azi saboda qur'ani wato a cikin ka da wa'azuzzuka to ai abin da ake nufi yanzu fi ma'aniha ya ta'ammalu fiha sa ido su yi lura cikin ayoyin alkur'ani fa yanzagu ma'rifatan sai su ƙara sanin Allah wa nuran da haske ala hasibi masharibihim abda gwargwadon mashayis saboda malaka fa inna taliba lil qur'ani domin masu karanta alqur'ani ala maratiba suna kan martabobi ne guda uku duk wanda kaga yana karanta alqur'ani to yana da wani matsayi ne a cikin matakai guda uku a wajen Allah kamar da muka sani dai maratu jini talaka din nan a hadisin jibril akbirni an al-islam da akbirni an al-imani da akbirni an al-ihsan to haka nan makaranta al-qur'ani kuma kowanne yana da matsayi a cikin waɗannan maratib guda uku idan mutum yana maratibul islami ne fal'amatu amawa da suke wato martaba ta islam ya tsara uno suna karanta alƙur'ani ne murattalan abin jerantawa ana rera shi mujawwada abin yi wa tajwidi mura'i ba abu ma'ani kuma suna kiyaye shagin ma'ani ana tabbatar da ana furta shi daidai da makarshen huruf da abin da ya shafi masalinsa ba a batawa Allah haka bai tsatsa abu gwargwadon ikon da kowa yake da shi na karanta alkur'ani da tartibi da tajwidi da kuma kiyaye shashin ma'anoninsa amma waɗannan masu mataki na farko yawanci suna karanta qur'anin ma ba su san fassararsa da ma'anonin da yake ɗauke da shi ba amma da sun iya karanta shi sun iya jeranta shi sun iya tajwidinsa kuma idan kai barna a ciki ba za su gyara masu ce ba daidai ba ne amma yawanci ba kowanne su ne san ma'anar abin da yake karantawa wal khasatu su kuma ke bantattu mataki na biyu kenan wanda suke martaba bil imani ko maqamul imani ya qara'una wa suna karanta alqur'ani mulahizina annahu fi hadratillahi ta'ala suna halartowa zukatan suna ganin su kai suna cikin fadar Allah ta'ala ne ya qara'una kalamahu alai suna karanta wa Allah zancensa kamar sun zo fadar Allah ne ga su ga Allah kuma suna karanta masa zancen nasa na alqur'ani a gabansa su masu makamin imani haka suke halartowa a zukatan su lokacin da suke karanta alqur'ani wa khasatul khasa su kuma ke bandantu a cikin ke bandantu su ne wanda suka taka martabatul ihsan arifai kenan su kuma ya qara'una suna taka alqur'ani ne fanina suna masu yin fana'i suna karewa an abudu da barin kauna su a lokacin da karanta alkur'ani zuciyarsu tana nuna musu su ba su ma suke karatun ba sun yi fana'i ba su ne suke karanta qur'ani ba mushahidin suna hangowa anna lisanahum halshen nasu da suke karanta alkur'ani tarjumanun anillahi ta'ala yana tarjama ne daga Allah ta'ala Allah ne yake karanta alkur'ani amma ta harshen abinda su suke ji kenan lokacin da suke karanta alkur'ani irin su ne Allah yake cewa taqasha iru juludul ladina amanu ko fatun waɗanda suka yi imani in ana karatun alkur'ani ika cikin su tana tashi saboda suna ji kamar me abin ne yake yin karatun da kansa alhali kuma su ne masu yi harshen su kawai tarjama yake anin lahi ta'ala radiyallahu anhum Allah ya dada su waɗannan masu mataki ɗauku makamun ihsan wa annabi na'am
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب na'am إذ عرض عليه بالعزيز السابقات الديات wa habna li dawuda sulaiman Allah ya ce mun ba wa annabi dawuda ɗa mai suna sulaiman ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa sulaiman yanzu an shiga kissar dan annabi dawuda shi annabi sulaiman inna lalle shi annabi sulaiman awwabu mai yawan komawa ne zuwa ga Allah ay rajja'un fi tasbihi wa dhikri fi jami'il awqat mai yawan kokkomawa ne cikin tasbihi da zikirin Allah a cikin dukkan lokutansa kowane lokaci ka same shi inda ba magana yake da wani ba to ko yana tasbihi ne ko yana zikirin Allah Imam Sawo yake wa wahabna li Dawuda mun ba wa Annabi Roda da mai suna Sulaiman ai min al mar'ati allati akaza hannun auraya daga wannan matar dai da Annabi Dawuda ya karbe ta da nashi ya kwace ta ba akaza hannun auraya daga wannan talakan nasa auraya wa kana sunnu idza ka 70 sana shekaru annabi dauda a lokacin da ya haifi Sulaiman yana ɗan shekara saba'in ya kai shekara saba'in ma sannan aka ba shi ɗan Sulaiman Allah ya ce in urida alaihi ka tuna lokacin da aka bujuro wa annabi Sulaiman bil ashi da yammaci ai huwa ma ba'da zawal shine lokacin da ya biyo bayan zawal bayan sallar azhar kenan har zuwa faduwar rana aka bujuro masa da asafinat dawakai aljiyadun da suke ingarma dawakai ne wanda annabi sulmanu ya tanade su domin zuwa yaki ma musawai da izu riba alai ayi zarku limazu ga kabiru uzku ya muhammad bi qaumika wa qata an urida alaihi bil ashi safinatul jihad ma'ana ya rasulullahi ka gaya wa mutanenka na makka tarihin annabi sulaimana wakata lokacin da an cewa dai uriba shi ne iz uriba din lokacin da aka bujiro masa da wannan dawakai wanda suke ingalma wato tsaurarin dawakai kotattu asafiyar shi ne alkhairu dawakai jam'u satina asali satina jam'i ne na kalmar satina wani ita ce alƙa'imatu dokin da take tsayawa ala salatin akan kafa uku wa iqamatul ukhra sai ta take ɗaya ƙafar ala arafil hajir a gefen kofar wannan shine alamar koshin doki cewa doki ya kai ingarma idan ya tsaya yakan tsaya akan ƙafafuwa uku sai ya ɗage ɗaya ya ɗan tokare ta a ƙasa da bakin kofatu yakan yi haka ko da ɗaya daga cikin ƙafafuwansa na gaba ko ɗaya daga cikin ƙafafuwansa na baya shine ake ce mata satina dokin da ya cika ya ƙoshi kenan wa huwa shi wannan suna na satina min safana ya safanu sukuna daga ismul magari ko fi'ilin safana ya safanu sukuna aljiyaru shi ne ingalma satina su dawakai aljiyaru wanda suke ingalma aka bujuro masa ana nuna masa su shi annabi sulaimana bayan an yi sallar azahar yace a a je inda ake kiwon dawakan nan a nuna masa yanayin dawakan a aljiyar jam'u jawadi yanzu na ingalman doki wa kuwa sabiku shi ne dokin da yake tsere wa sa'o'insa a wajen tsere shi ne aljihad ingalma ne alma'ana annaha ita waɗannan dawakai to a ita wannan doki da ake ce mata jawad ko jihad idan tuke fat in aka nemi ta tsaya sakana tana nutsuwa ta tsaya wa in ruke bat in aka tsagure ta sabaqat kuma tana yin tukuwa ta tserewa abokanan tafiya ita ce ma'anar satina din kenan idan tuke fat sakanat wa in ruke bat sabaqat wa kanat alfu farasin dawaka annabi Sulaimanin guda dubu ne dawakai dubu ne Urigat alai an buduro masa da su ana nuna masa yana gani baga an sallar zura bayan ya sallaci azhar yace a je wajen dawakan nan a nuna masa su yanzu li iradatihi jihad saboda nufin da yayi na fita jihadi alai akan dawakan li aduwi domin ya domin ya karwata abokan gaba kafirai to ya zo an kafa masa kujera ana jawo dawakan nan ana nuna masa suna wucewa inda bulugil ardi minha tis'ami'ati yayin da bujiro masa da dawakan nan ya kai an nuna masa guda ɗari tara minha daga cikin dubu ga rubuta shan ta rana ta faɗi tun bayan azhar aka fara jawo dawakan nan ana nuna masa yana gani an nuna masa ɗari tara saura ɗari rana ta faɗi ولم يكن صلى الأثر كما بيصلاتي الأثر ما شعور جميل دواكي يا دوشي هم كميسة يا من تامال لكتي صلى رانا تافاتي لا شبه صلى الأثر ما ثم ينا أنبهم الله فبتم سيدامو يشك بكين سكي لدامو أكل سيري وصلى الأثر فقال إني أحببت فقال إني أحببت رب الخير عن رب الخير أن ربي حتى تراك بالحجاب
فقال إني أحببت حب الخير النبي داود يقول آآ صلى الأسر هل فقال يقول إني شواني أحببت na yi ko ai a rasu na yi nufin hubbal khairi san alheri shine alkhairi wannan dawakan dama manzo Allah ya ja mana alkhairu ma'qudun bi nafiyati alkhairi ila yawm alqiyamah to annabi Sulaiman nan ya fassara doki da alkhair saboda shi ake zuwa jihadi a wannan lokacin ni na so hubbal khairi soyayya ta dawakai an zikin rabbi ga barin ambatan ubangiji na ake sallar la'asar yanzu a dalilin fan da nake yi wa doki har na shagaltu an zikin rabbi ga barin sallar la'asar hatta tawarat shamsu har da rana ta kori bil hijabi da shamaki ai istatarat ranar ta suturtu bi ma ya dubuwa da abin da yake sha makance ta adal absari da barin idanuwa nan ya faɗi asalin abin da yake faruwa da rana in aka ce gargwajin shamsu rana ta faɗi wannan duba da abin da idan mutane ke gani ne majazi ne ake cewa rana ta faɗi amma a hakika ba faɗuwa take ba tana koyuwa ne da shamaki domin a lokacin da ku kuka ce ta faɗi to wasu kuma a lokacin ta kullo musu wasu kuma a lokacin sha biyar rana ne wasu kuma su safiya ce ma a lokacin to kaga a hakika ashe ba faɗuwa take in ta muku nisa ne sai wani shamaki ya tsare ta ku daina ganinta su kuma can da suke yamma da ku mai nisa a lokacin suna ganinta wataƙila lokacin suke shirin azahar ko lokacin suke shirin la'asar mun taɓa yin waya da wani yana malaysia da safe kamar karfe takwas ya ce mun shi yanzu ba sun sako daga kallon juma'a munan yanzu gari ya waye ya ce yanzu haka ya dawo gida sun sauko daga sallar juma'a ko kuma lokacin ko karfe takwas ne na safe ko lala ba ta fara yin zafi ba to kaga su a can ila ta faɗi musu mu anan ai ba ta faɗi inda tsakanin mu da su kusan ya kai wajen awa shida ko bakwai to haka tafiya rana yake ba wai faɗuwa take ba a'a abin da ido yake gani ne sai ake cewa gurubi shamsi faɗuwar rana ko a ce garubarci shamsu rana ta faɗi amma a hakika koyuwa take da shamaki kamar da nan annabi Sulaiman ya ce hatta tawara su bil hijabi har sai da ta koyi da shamakin da ya koye da aikin ta karas bima ya hadibuha anil absar sai ya ce rudduha alayhi ردوها علي فلبث مزها بالسوء والعناق na'am annabi Sulaiman ya ce rudduha alayhi ku dawo da dawakan nan gare ni dawakan nan ɗari tara da aka wuce da su ta gaba na ana nuna musu duk a dawo da su dawakan nan alma'aruda a bar gudulowa din nan farudduha ko faradduha sai suka dawo ne dan kace ruddu shi ne fi'ili amri ruddu shi kuma fi- fi'ili ne madi bambancin su wannan fata da rufu alai shi ya ce rudduha alai ku dawo ita kaga umarni ne nan kuma bai shari sai ce faradduha sai suka dawo da ita inda umarni ne na Allah Sulaiman duk da wakan da aka wuce da su ta gabansa sai aka juyo da su faɗafika sai ya haɗu makan yana tsara da sai da takwabi yana tsarewa da suke ga ƙaunin waɗannan da wakan jambu sake ba a suku na kasuwa da muka sani ba wato lafazin ya yi daidai da kalma a suku kasuwa amma wannan ana nufin jambu sake jambu ne na ƙauni ya- da takwabinsa da hannunsa yana sare ƙafafuwan wannan dawakai wal a'naqi da kuma wuyayen dawakan duk dokin da aka wuce da shi to in aka dawo da shi ta gaban sa zai sare wuyansa da kafafuwan ai ma'ana zabaha sare wuya anan yanka yana yankewa kowane doki aka kawo zai yanka shi ya sare kafafuwan wa qala arjulaha ba zai yanke kafafuwan taqarruban yayi wannan domin neman kusanci ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala ai ku ishtagala biha yayin da ya shagaltu a dalilin dawakan nan an salatu da gurin yin sallah a kan lokacin kaga wanda suka san Allah suka san darajar sallah dawakai ɗari tara ka san ba ƙaramin dukiya ba ne amma saboda su suka shagaltar da shi ya rasa sallar la'azar a lokacin da gaba ɗaya da ya haku da su biyu ya yanke su ya sassa da ƙafafuwa wata sadaka bilahamiya kuma ya sadaka da naman dawakan saboda imamu sawu ya ce wa kana mubahan lahu shi a shari'arsa a zamanin su an halatta musu cin naman doki wanda za ka mulaka ya lamu a Allahu alai Allah bai masa hukuma ba akan ya sare da wakanan dan in sarewa ne haka kawai ba dan a ce ba ya zama almubazzaranci inda dukiya ce mai tarin yawa su ko annabawa ba almubazzarai bane shi ya sa ma da ya sa- da ya yanke da wakan nan lam yuqa lam yu'aqibuhu Allah alai Allah ya masa hukuma ba akan kuma bai zarge shi wa hada qawl ibn Abbas wannan fa shi da fada Abdullahi dan Abbas cewa ko a zamanin da cin doki ba haramun bane an halatta mu to aka sanar mufassiri da shine qaulin mafi yawa malaman tafsir wakila aka ce abdamiru fi qaulihi ruduha wasu tsirarun malaman tafsiri suka ce damirin nan na haɗin nan na rudduha ku dawo da ita alayya suka ce a'idun yana komawa ne ala shamsi ga rana rana ya bada umarni sai a dawo mar da ita ya sallar la'asar a lokacin ta warke ɗabu to zancen umarnin da yake yi lil mala'ikati ga mala'ikai ce wa umarni almuwakkali na biya wanda aka wakilta su da tafiyar da rana a falakinta to farar duha sai mala'ikun suka dawo masa da ranar فصلى الأثر في وقتها سيف لا تلا أثر على وقتها wannan fa ɗan tsararru ne daga cikin malaman tafsiri suka faɗi wannan ibn abbas da aka faɗi malaman tafsiri suka ce damirin yana komawa ne ga dawakan kamar da shi ma mai dalalai ne yake ruduha alai ai alkhayl al ma'ruba shi ma ya fassara ta akan damirin yana komawa ne ga dawakan ba ga ita rana da aka ce tawaratu bil hijabi to amma a wani kauli dai ya zo cewa malamin hadisi sun ce an dawo masa da ranar ya sallaci da aka a cikin lokacin nan wa qala fakhru razi Allah ma fakhru razi yace ma'ana qaulihi fa ta fika masa hannu suci wal anaki sai ya yana sare kafafuwan dawakan nan da wuyayensu ai yamsaha a wancan kauli da aka ce da nuri yana komawa rana to da aka ce fa ta fika masa dama shafa aka ce ba zarban sai ya kasance yamsa yana shafar wannan bayan wuyan doki wajen gashin nan na wuyan doki daga kai zuwa wuya hakikatan shafa ce ta hakika ba a tawuyinta da sala na kafabi kamar yadda fasara farko ta nuna in an ce da ni rubutu ha yana komawa ga rana to fadadika ba sa hamdu suki wal a'laki yana shafa ne hakikatan shafa ta hakika biyadihi da hannunsa biyaktabira uyuba domin ya jarraba ya ga irin aibobin da dawakan suke da shi wa amraduha da irin jinyace-jinyace da suke da shi a ware wanda ba za su iya zuwa jihadi ba a tabbatar waɗanda za su iya yin jihadi a ware su gefe in an ce rujuha da zirin na rana ne to shafar wuya a nan shafa ce hakiki ba ta majazi ba bi kauni domin domin kasancewar annabi Sulaiman kana a'lamu bi ahwalil hayy a zamanin da shi ne mafi sanin halayen dawakai wato yana da sani na ɗabi'a da halin doki da kuma ƙarfinsa da wanda zai iya jihadi da wanda ba zai iya ba wa isharatun ila annahu balaga min tawabi cewa shi ya kai matuƙa da kololuwa na tawabi shi annabi dauda ila annahu yubashiru al-umura bi nafsihi cewa yana rungumar al'amura na mamlakarsa da kansa kamar duba dawakai da shafa jikinta a gano tana da lafiya ko ba lafiya wani ai aikin hadimai ne masu kula da dawakai amma kuma shi sarki ne na duniya Allah ya ba shi mulkin duniya amma da kansa yake zuwa yake caje dawakai yake duba masu lafiya da marasa lafiya walam yahsul minhu zabun wala aqrun a wannan fasara ta biyu yanka dawakan na wala aqrun wala dokewa duka bai kasance ba minu daga Annabi Sulaiman walam ta kutu alaihi salatu kuma sallar la'asar ba ta tsere masa a lokacinta ba saboda an dawo masa da rana ya sallace ta a lokacin wa ma'ana sannan a wannan fasara ta biyu ma'anar fadan Allah da yake inniyan ahbabtu hubbal khair hikayatan an Sulaiman da nan Sulaiman yake ni na so soyayya ta alheri sune dawakai an zikirin rabbi ga balon ambatan ubangiji na aini ajin da ati rabbi an din bi ma'ana lamun jami kenan na so da wakai ne ne na so da wakan nan ne li ajin da ati rabbi domin dalilin yin da'a ga ubangiji wala bi hawa nafsi ba dan son zuciya ta ba sannan wa ma'ana tawar bil hijabi ai alkhairu da wakan ne gabar tafa ko ambatan yi gabarin ganin sa kaji tawili aka kai wa ayoyin dan su dace da rujuha da nuni ya koma ga wannan rana din cewa tawaro bil hijabi ba ranar ake nufi ba alkhairu dawakan ne gabat an ba sani saboda yawan su guda ɗari tara idan aka wuce da na farko ai ido ba zai iya hango su ba don saboda yawan da kuma nisan da suka yi ina amara bi izra'i a lokacin da ya umarni da gudanar da ita a gabansa yaktabira ha domin ya jarraba ta da gabi domin zuwa yaki faƙara sai ce wa masu kula da dawakan rutu ba a lai ku dawo da dawakan nan gare ni faradduwa ta suka dawo da ita fasara yamsau yana shafa fi a naƙiya cikin wuyayen dawakan wasu kiya da ƙafafuwan dawakan kama ta kaddama kamar yadda ya gabata walaysa fil ayati ma dullu ala thubuti rajul wala aqal yace a zahirin ayatan ba abin da yake nuni abu sa tabbatar ya yanka dawakan nan ko ya soke su wala fawahir salatin kuma wala qila wa sallam da aka duk bai faru ba a wannan fasara ta biyu amma fa akasarul mufassirina da ibn abbas sun tafi akan cewa lallai wannan fasara ta farko ita ce to kuma haka da ma alqur'ani yake yana tafiya da ma'anoni mabambanta kalma ɗaya ce ko aya ɗaya ce amma za ka iya ɗaukar fassarori mabambanta kowace kuma aka yi ta ji ta dace da abin da ake nufi a cikin ayar an ce rudduha alai to amma a baya an yi maganar rana an yi maganar dawakai to damirin nan gawa yake komawa duk wanda aka baida wa damirin zai iya hawa kanka kuma ma'anar za ta iya dacewa da shi sannan da aka ce faɗaɗika mashal almasu a nan ana yin kinaya da salon takwabi a ce masu kuma amma asalinsa hakikaninsa shafa ne amma nan sai aka fasara shi masahan da saifi ai barban da safi kenan bisuki kuma jam'u saƙin wani a anaki shafa ne yake yin wuyan da ƙafafuwan a waccan fassara a fassara su ibn abbas kuma ya sare wuyayen ne da ƙafafuwan to haka lamarin alqur'ani yake wa laqad fatanna sulaiman ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم عاق na'am Allah ya ce wa laqad fatanna sulaiman wallahi hakika mun jarrabu annabi Sulaiman ai ibtalaina mun jarrabe shi bi salabi mulki da tuke masa mulkin sa wa zalika wannan kuwa dalilin abin da yasa ya rabu da mulkin bi tazawuji bi imra'atin hawaha saboda wani auren sa da yayi da wata mata da yake tsananin kanta wa kanat ta'budu salama fi darihi kuma ita wannan matar ta zama da tana bautar gunki a cikin gidan annabi Sulaiman. Min zai ilimi ba tare da sanin sa. Mata ce kamar da kisa Imam Sawu ya kasa da tsawo. Asali ganima ya samo ta ubanta wani sarki ne kafiri abokin gaba. Aka je yaƙi aka yaƙi mutanen garin Annabi Sulaiman ya kashe sarkin uban wannan mata. Da ya ga matar kuma ta zama baiwa tunda an ciyo ta a yaƙi. A ƙarshe Annabi Sulaiman ya aure ta to ashe ba ta bar wancan addini na ubanta na bautar gunki ba sai ta tawar wani ɗan ƙaramin gunki da ta ɓoye a cikin ɗaki in dare ya yi ana bacci sai ta zame ta saci jiki ta dai ta ɗauko wannan gunki a ɗakin da tana bauta ma ba wanda ya san tana yi kana nan musulma na Allah bai sanar da shi to wannan shi ne gira da kishi na ubangiji ya motsa ya za a yi kana annabin Allah kuma a dinga bautar gunki a gidanka duk da cewa shi bai sani to shi Allah ya jarrabe shi a dalilin an bauta wa wannan Allah a gidansa wa kana mulku fi khatimi shi kuma Annabi Sulaimana sirrin mulkin nasa da Allah ya bashi yana cikin dogonsa da yake hannunsa khatim Sulaimana kenan fa naza'ahu marratan inda iradatul khala wani lokaci Annabi Sulaimana da Allah ya koyi jarrabe shi din inda a jikin zoba akwai sunayen Allah akwai sirri na sunayen Allah da sirrin ismullahi a azami a jiki to ka'ida ne inda shiga bayan gida baya shiga da shi sai ya cire ya aje to fa naza'ahu marratan wani lokaci ya tuɓe zoban inda iradatul khala yayin da ya nufi shiga bayan gida wa wada'ahu inda imra'ati sai ya aje shi a wajen wata matarsa ba ita waccan ne bautar gunkin ba daga cikin matayensa ka san shi mata dubu yau babansa ne ya yi mata tafiyin da bana a ƙarshe ya fice na kalmar da jiya mun karanta da shi annabi sulaiman da mata dubu yau ɗari biyar matan aure ɗari biyar kuma ku yi annabi sulaiman to akwai matarsa mai suna amina amina ووضعه عند امرأته المسمات بالأمينة wanda ya amince mata ba ta ha'intarsa sai ya ajiye zoba a hannun ta amina wato a nan mutanenmu da yawa muna yin kuskure muna sa wa ‘ya'yanmu sunayen mahaifiyar maza Allah amina amma sai mu tsige da cewa amina in ka ce amina to ba mahaifiyar maza Allah kake nufi ba kana nufin matar Allah Suleiman ita ce amina ita waccan aminatu bintu wahabi bin maddi ne farkon suna akwai akwai da amina kuma babu ya a gaban nungu da tsakanin admin jaye da kakuni tsakanin mun jaye da nungu da baya wannan aminatu kamar macen aminu ne ai muna da aminu ba namiji to akwai aminatu kuma mace in kace aminatu to mata da nabi sulaimanin ne ba mahaifiyar manzan Allah ka sa wa suna ba inda kace amina to wannan kake fada in an ce aminatu to shi ne nake maka mu hausa muna yin kuskure yawanci saboda rashin sanin ka'idar yanda sunayen yake kawai shi ba hausa ka sa abin da ya fi sauki a harshe shi yake fada ba alfansa da yake kuma kamar da na faɗa muna da aminu amma ba mu da aminu ko a hausa a sunayen maza babu amin akwai amir mai mai ainun akwai amiru mai hamza duk wannan muna da shi amiru mai ainun da fa'in ne nan mai rayawa daga al'umur kenan shi kuma amiru mai hamza a tufa ne mai ba da umarni daga amuru al'amuru bil ma'ruf ko aka ce al'amiru mai umarni al'amiru annabi mai umarni mai yin hani da hamza kenan mai an ba shi kuma amir mai raya to mu aminu muna da aminu amma ba mu da aminu amma muna da amina ita ce mahaifiyar manzan Allah saboda haka idan za a faɗe ta sai a faɗe ta da madda kuma babu ya saboda aminatu matar annabi Sulaimana ce wanda ya ba ta ajiyar zoban sa lokacin da zai shiga bayan gida al'adatu ya abusa al'adarsa sai sanda zai shiga bayan gida baya ba kowa ajiyar zoban nan sai ita aminatu saboda ita ya fi amincewa a cikin matayensa to da ya ba ta ajiyar wannan zobe fa ja'a jinniyun fi suratu sulaiman sai wani aljani ya zo wajen amina amma ya rikide yayi kama da annabi sulaiman a cikin sura da kamanni annabi sulaiman sai sai zaton shi ne ya fito daga bayan gidan ba a kaza wuce ya karɓi wannan zoben na annabi sulmanin bin hada daga wajen aminatu Allah ya ce wa alƙaina ala kurfihi jasada sai muka jefa wani jiki na aljani ala kurfihi akan kujerar mulki ta annabi sulaiman huwa zalika jini shine jasada shine wannan aljanin da ya karɓi zoba wa huwa sakaru shine sunansa sakaru shi aljani au gairu ko kuma wani sa ne wa jalasa ala kurfi sulaimana ya zauna a kan kujerar annabi Suleiman kuma ya dinga hukunci na barna saboda shaidani ne wa akafat alaihi ɗaya tsuntsaye ne suka zo suka taru a kansa kamar yadda suke wa annabi Suleiman dama sirrin mulki a cikin zoban ne kuma ya sa zoban kuma ya rikide ya yi shiga ta annabi Suleiman wa gairuha da wasu tsuntsaye har da aljanun da dabbobi da sauran kwari da suke yi wa annabi Suleiman ɗa. Fakarar da Suleiman fi gairi hayati, annabi Suleiman ya fito daga bayan gida ba tare da kamanninsa ba, saboda wannan zoba baya tare da shi. Fara'ahu ala kursi ya zo ya ga wannan aljani a zaune akan kujerarsa. Wa qala lin nas yake wa mutane ana Suleiman ni da Suleiman ba wanda da kuka gani shedani ne. fa an karo mutane suka inkari suka ce ba su yadda ba ga Suleiman muna gani yana zakar da hukunce hukunce ka zo ka ce mana kai ne Suleiman kuma sannan a ƙarshe dai alama ya koma zuwa ga mulkin sa ai raja Suleiman ila mulki dama jarrabawa ce ta Allah na wani lokaci a ƙarshe Allah ya dawo masa da mulkin sa ba da ayyami bayan an kwanaki ya an wasala ila al-khatim ya sadu da wannan zoben ya dawo wajensa ولبسه يدعون روبا عننسا وجلس على كرسيه الذي يدعون akan kujerar sa mulki wannan duka mai jalalin ya kawo ne a takaice amma imam kawo ya kawo shi cikakke amma tana da tsawo sosai an ce lokacin da hakan ya faru ya je ya shiga masallaci yana ta kuka yana ta addu'a ina roƙon Allah akan ya yaye masa wannan ibtila'i da ya same shi ina ina fata an gane to a ƙarshe dai aka masa wahayi ka je bakin kogi akwai wani masunci ya kamo wani kifi to ka je ka sayi kifin in ka sayi kifin ka je ka farce cikin da za ka samu zoban ka to kuma hakan ya faru shi wannan aljani da yake kan kujeran Allah ya turo mala'iku da ya ga mala'iku sun zo sai ya gudu suka bi shi ya tabbatar wannan zoban ake nema a wajensa kawai sai ya cire roba ya jefa a kogi yana jefawa a cikin kogi shi kuma wannan kifin ya haɗiye roba kuma masunci ya kamo kifin to shi ya nabu salamana da ya je ya kai wannan kifin ya ya farce jikinsa ya samu roban da ya ɗauka yana sawa a hannunsa duk tsuntsayen nan da sauran dabbobi suka dawo suna masa fadanci shi ne ya je ya koma kan kuɗi rasa samunci shi ne sun ma'ana ba ba da ayyamin bayan 'yan kwanaki da an wata ilal khatib ya faɗi da robansa fa naji sahu ya sa robansa a hannu wa da nasa ala kursi kada da sai kurbi قال رب اجعل لي وهب لي ملكا لا ينبغي العذاب قال رب اغفر لي annabi Sulaiman ya ce ya ubangiji Jibril kai gafara gare ni in gafara saboda an yi laifi ne to annabi Sulaiman shi laifin ne yi to sai dai a ce saboda an bauta wa gunki a gidansa duk da haka kuma fa bai sani ba to amma tun da bautar gunki babban zunubi ne shirka ne kuma an yi a gidansa to sai sai rabbi ya ubangiji Jibril ka gafarta mu domin imamu sauri da inna ma ƙara zalika tawazu'an annabi sulaiman ya faɗi wannan da biki birni domin tawazu ne ga ubangiji wa izhara lil khudu'i lil maula azza wa jal da kuma bayyanawa ga kankan da kansa ga ubangiji azza wa jal wa illa in ba haka ba wa huwa lin nasil minhu zawgu ai ba wani zunubi da ya kasance daga annabi sulaiman ne yi shi dai ba shi ya bauta wa gunkin nan ba ba shi yake ayi ba kuma bai san an yi ba sannan zobensa da ya ce al'ada ce kuma shari'a ce ba a shiga bayan gida da sunan Allah shi yasa ya shirya ya ba matarsa ka rike masa kaga annan kwata-kwata a zahiri ba wani laifi da ya aikata to amma ya ce Allah ka gafarta mun ne saboda tawazu da kuma bayyana kankan da kai ga ubangiji inna ma huwa wannan abu da ya faɗa da bikin li min ba da hasratul abrar sayyi'atul muqarrabin daga babu nan na kyawawan ayyuka na kubutattun bayi salihai wanda ba annabawa ba to kuma yana iya zama sai atul abrari ne abun ayyuka almuqarrabina ga annabawa mursalai makusanta a fadar Allah Allah wato yake rabbi jibril Allah ka gafarta mini wa habli mulkan ka bani mulki la yanbaki da baya dacewa da ahdin ga wani mutum guda min ba a bayana la yanbaki ay la yakunu ka san rabuwa da mulki babu daɗi a ce mutumin basara ke ne ko wani shugaba ne a cikin mutanensa kuma ba mutuwa ya yi ba ba kasawa ba a cikin yau an sauke shi wani ne yake wannan sautar kuma yana gani zuciya ta ɗan adam ba ta iya jurewa wannan sai dai in ya zama dole to da ya ɗanɗana rabuwa da mulkin nan sai wannan addu'ar ya ce wa habli mulkan Allah ka bani mulki la yanbaghi li ahadin da baya dacewa da wani makaluki yin ba aje a bayan in ma a bayan ta bawa bawa wani to amma dai a bani mulkin da nan gaba ba wanda zai kara yin irin sa har a nan kasa min ba aje ina aiki waye wani na wanda ba ni ba kar a bashi irin mulkin da aka bani ya Allah nahu kamar fadin Allah kamar ya hadi min ba'dillah min ba'di din nan da yake kamar ayar Allah da yake kamar ya hadi waye zai shiryar da kafiri ko da sabo min ba'dillah in ba Allah ba ai si wallah sai aka ce min ba'dillah to shi ma min ba'di din nan kar wato a babu mulkin da baya dacewa da wani siwaye wanda ba ni ba innaka cewa kai Allah an ta kai ni alwahabu mai yawan baiwa mai yawan yi wa bayansa baiwa ga abin da suka wuta fakarna da wuta فذكرنا له الرمي تجري بأمره وكان حيث أتاه Allah ce fasakarna da huriya sai muka hore wa annabi Sulaiman iska tajiri da take gudana da amri da umarninsa mukha'an kuma lallauta iska ai layyina mai laushi ba irin iskar nan da in ta buso sai ka ji kamar ana fesa wuta ba kamar ka tsaya a bakin tukuban tsire ko iska da take zuwa bakarara da take karya abubuwa take rusa wa mutane gidaje ba irin wannan ba iska ce ruha allallausa tana gudana da umarni annabi Sulaiman haitu asaba duk inda yayi nufi ai haitu arada in yace gabar zabi haka za ka dauke shi da shimfiɗarsa da kujerarsa da rundunarsa da tsuntsaye da dabbobi da tafi inda yake so hakan in yake a dawo hakan za ka ɗauko shi ka dawo da shi guduwu ha sharu warwa ha sha duk karanta a baya washe yaƙi ne والشياطين كل بناء وغوار washe yaƙi ne ai wa tafkar na shayaƙi ne wawu da adabi ne na fasakharna da hurbiha ya ka ce wa shayaɗina ai wa sakharna lahu shayaɗin mun hore masa shaidanu wato aljanu kulla banna'i dukkan wani magini na shaidanu wanda ya iya gini ya budin abuniya wanda yake gina gine-gine makayata mun hore wa annabi Sulaiman yana sa su su masa duk irin ginin da yake so kulla banna'i dukkan wani wato mubalaga ne na bani aka ce albani mai gini ko albanna'u magina ta yawa ce mun hoda masa dukkan magina wanda suka iya gine-gine wa gawasu da kuma masu lutsu a cikin teku ya saka su lu'lu'a su fito masa da diamond da burjani da dukkan abubuwan da yake bukata gawasu dinnan kalma ce ta lutsu a cikin teku mai yin lutsu a teku kamar yadda a tozin an biya Allah ya ba mu labarin wa nuna shayaɗi man ya gusu na nau daga cikin shaiɗanu a kone ce nutso gare shi shi annabi Suleiman a cikin teku ku fito masa da lulu da sauransu sannan kuma Allah ya ce kulla banna'in wa gawwasu algawwasu mai yin nutso a cikin teku kamar yadda mai ta'alim ya kawo wani baiti yana cewa tarubul izza summa tanamu laylan yagusul bahra man talaban la'ali yana zuwa ka rumul izza kana neman daraja da ɗaukaka sun mata namu lalla sannan kuma kana bacci da daddare ai kun raba hannun riga da samun daraja wanda yake neman daraja ai yanke bacci yake ya laye dare da yi ta addu'a da salloli yana roƙon Allah ya ba shi matsayi ko ɗaukaka a rayuwar duniya da lahira kai kuma ta namu izza kana neman ɗaukaka sun mata namu lalla sannan kana bacci da daddare yake ya gusul gara man ɗalaban la'ali ai man ɗalaban la'ali wanda yake neman lu'ulu da daimon ya gusul gara yana lutso ne a teku wanda shi wanda kaga abun duniya yake nema ma ba na addini ba amma saboda ya san darajar da daimon da lu'ulu da murjani yake da shi zai iya jefa kansa cikin hatsari ya je cikin teku ya yi lutso har ya tona ƙarƙashin ƙasa a cikin teku don ya fitar da lu'ulu'i da daimu to ina kai kuma da kace ɗalibi ne na ilimi kana neman ilimi ko kuma a kana neman aljanna ko kana neman daraja a wajen Allah kuma ka kwanta ka dinga share bacci da daddare har alhudur ya hudu baka tashi kai ko raka abi ba wannan abin da kake nema ba zai samu ba domin yace fa man rama ulamin gairi kadin aba al-umra fi talabil muhali duk wanda yake neman ɗaukaka ba tare da ya sha wuya ba yana kwanci a kan gadonsa kawai ɗaukaka ta same shi ilimi da karatu ya zo ya same shi kace a ba al'umra ya tozarta rayuwarsa in alabin muhawi daga neman abin da yake korare ne muhamin ne abin da ba zai samu ba ya fata kansa lokacin cikin neman abin da ba samuwa zai ya gusu bahara min ɗalaban la'ali wa shayaɗina kulla banna'in wa gawasi Allah ya hore wa annabi Sulaimana dukkan wasu shayɗanu ko aljanu masu gine-gine wa gawasu da masu nutsu a cikin teku su fito masa da daimon da murjani da kayan ado wa akarina wa akarina muqarramina fil asfad wa akarina sannan wasu kuma daga cikin shekarun da aka horewa annabi sulaimana muqarramina ababan tattaurewa ne bibbiyu bibbiyu an yi muqarana su mashdudu daini ko mashdudina muqarrani ne yake ko mukarrami na ababen ɗaurewa ai mashuduji na ababen ɗaurewa fil asbadi a cikin mari wanda kasan mari da ake ɗaura kolawa masu gudun makaranta to haka annabi suleiman yake ɗaure shedanu wanda suka yi tsaurin kai wanda aka fasa aiki suka ƙi ko suka fankare to sai ya kama su ya sa su a bari Allah ya hore masa ba ta siniya bane saboda muƙarrami ba muƙarramin ba kuma ai wa akari ne aka ce ba wa akarai ne ba kaga duka jam'i ne yanda dai aka ɗauko da jam'i nan washa ya ɗina kaga jam'i ne to wa akari ne shi ma jam'i ne muƙarrami ne shi ma jam'i ne zai zama mashududina ba mashududai ne ba bil asfadi a cikin mari to amma duba da yanayin yawan su wanda suka kankare din amma an zo sa malin bibbi ake ɗaurewa al'asfar shi ne alƙuyudu jami'a na alƙaidu mari bi jami aidihim yana ɗaure su da tarowar hannayensu ila alaƙin zuwa ga wuyayensu za a haɗa hannu da wuya a sa masa hukumi a ɗaure ba kulna da wuha za a ɗauna هذا أضاهما فهما وامسك بغير حساب haza imam kawai ai haza da mulku wannan mulki da muka baka annabi Sulaiman a da'una baiwar mu ce ko kyautar mu ce inda Allah fa mulun kai baiwa ai adiminu man shi'ita ka ba wa duk wanda ka ga dama daga cikin abin da muka baka na wannan mulki da duniya dai mutum nan da shekaru suke nutso a cikin su kawo ma da su zinare da lulu'i da dabbobi da kayan abinci da suturu da duk wani kayan kyale-kyale na jin daɗin rayuwar duniya an gole maka ka ba wa wanda ka ga dama au amsu ko ka riƙe kayan ka an ɗaya ɗaya ga wani bayarwa ka hana wanda ka ga dama bi gairi hisabi ba tare da lissafi ba ai la hisaba alayka babu hisabi a kanka in an jira ranar lahira ki zalika cikin abin da ka bayar da abin da ka hana kuma a lokacin sa ba a dora masa zakka ba ya yi da zakar wa uba zai ba saboda dukiya ce a lokacin gata nan Allah ya hore masa ba a bukatar komai duk wani wanda yake karkashin mulkin sa shi ne yake daukar nauyin sa to wa za a ba zakka duka iyalansa ne zakka ana ba wa wanda ba a karkashin ikon ka ko ba kai kake ciyar da shi ba to shi gaba ɗaya waɗanda suke tare da shi duka shi ne komai saboda haka shi ba a shar'anta masa ma zakka a cikin abin da Allah ya bashi kuma abin da Allah ya bashi an hore masa ba wanda ya ga dama abin da ya ga dama ya hana wanda ya ga dama abin da ya ga dama bibiyar hisabin ba tare da lissafi ba a fassara ta farko ka ba wa kowa abin da ka ga dama wanda ka ga dama ba tare da ka lissafa ba kuma ka hana kowa abin da ka ga dama ba tare da lissafi ko kuma da bai hisabin ba tare da an ma hisabi ba a ranar lahira fi zalika cikin wannan kyauta da hanawa da kai na'am wa inna lahu illa lahu wa husna ma'ab Allah ya ce wa inna lahu inda la da zulfa lallai annabi Sulaiman yana da matsayi inda la a wajen zulfa shine a kusanci ga ubangiji a wata fasara kuma ziyara su kai da su duniya wa akira yake takaddama nusulu ilu da ya gabata a cikin isar babansa shine annabi dawuda takaddama nusulu yana da kusanci a wajen mu inji Allah wa husna ma'aji da kuma kyakkyawar makoma a lahira na'am واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان na'am أني مسني الشيطان بنصب وعذاب Allah ya ce wa zukur abdana ayyub ya rasulullahi ka tuna ba wannan namu annabi ayyuba ibn da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa wato ya roki ubangijinsa yace anni maskani shaytan ai bi anni cewa ni ba ya Allah a shaytanu shaytan maskani ya shafe ni bi nusbin da cuta ai bi zurri wa azabin da kuma azaba shine alamin raɗaɗi ciwo ne shaytan da ya busa hancinsa kawai sai jikinsa ya kumbura daga nan jikin ya fara zubar da miki da bugunya har ya zama tsutsa tana yawo a jikinsa tun daga kansa har zuwa kafarsa gaba ɗaya tsutsa ce take yawo a jikinsa sannan lokacin da tsutsa ta tasamma zuciyarsa da harshensa to sai ya yi addu'a ce ya Allah ka kare zuciyata da harshe na kar ka bar wa tsutsa damar da za ta ci min zuciya da harshe dalili kuma ce ya Allah ba raki ne maka ba sauran jiki kam na ya ta tsutsa ta yi ta ci amma zuciya kar ta taɓa imani na dan da shi ne nake tuna kan ya Allah kuma nan ne mahallin imani da yaƙini sannan harshe kuma da shi nake ambatan Allah kar ka ba su dama ta ci harshe na da zuciyata amma duk jikinsa ciwo ne tsutsa ce take yawo a jikinsa har ma idan wata tsutsa ta faɗi saboda ta cinye gurin ya ƙare ta faɗo sai ya ɗauke ta sai canja mata guri a jikinsa saboda jarrabawa ce da Allah ya kula masa kuma yana so ya ci jarrabawa to amma a ƙarshe da ciwo ya yi ciwo tsanani ya yi tsanani sai ya roƙi Allah ya ce alli masani ya shaitanu da duk duk wa azabi ni fa Allah shaitan fa ya shafe ni da cuta wa azabi da kuma raɗaɗi na wannan jinya wa nakaba zalika ila shaitan ya jingina wannan cuta da jarrabawa ta jinya illa shaitan zuwa ga shaitan wa in kanat al ashiya'u kulluha min Allah ko da yake dukkan abubuwa gaba ɗaya tana zuwa wa bawa ne daga Allah da mai daɗi da mara daɗi to amma ya jingina wannan cuta ga shaitan ne ta'azzuban ma'ahu ta'ala domin ladabi ga janabin Allah ta'ala kuma wannan shine ka'ida ta annabawa abu mai kyau ko mai daɗi da Allah ya mutu za su jingina wa Allah kai tsaye amma abin da yake na wahala ne ko mara daɗi ko cuta ko na sharri to ba ka jingina wa Allah duk da sun san cewa Allah ne ya hukunta mu misali ka ɗauki annabi Ibrahim da yake Allah zai kalkalakani fa huwa ya hajini kaga ya jingina halittar da Allah ya masa zuwa ga Allah shiriyar da Allah ya masa ya jingina wa Allah yake wallazi huwa yutimuni wa yaskini ko wallazi yumituni thumma yuhyini to amma da aka zo wajen jinya sai ce wa idza marid in ne rashin na sai jingina wa kansa jinya walaka kuma sai ce fa huwa yashfini Allah shi ne yake warkar da ni jinya ce kadai a cikin wannan abubuwa ya jingina wa kansa amma sauran abubuwan gaba ɗaya ya jingina su ne ga Allah Allah zai khalaqani fa huwa yahdini والذي هو يطعمني ويسقيني هو كي وإذا مرضت فهو يسقيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أعلمه أن يغفر لي خطيئتي يوم دين ربي هب لي حكما وأذكرني بالصالحين kaga duka bangaren jinya ne kadai ya jingina wa kanka sannan idan aka samu mantuwa annabi yusufa da annabi Musa duka sun yi gina wa shaidan mantuwa. Domin shi annabi Musa ya ce wa ma an sai ni illa shaidan an azkuran. Ba abin da ya hana ni na tuna wannan kifin namu da muka bari yana gaya wa Yushau. Illa shaidan sai shaidan. Shi kuma annabi Yusuf Allah ne ya ba da labari. Ya ce, menene an zikirin rabbi din nan yawa fa an samu shaidanu zikirin rabbi yawa Allah ya ce sai shaidan ya mantar da shi kaga Allah ne anan yake faɗa bai ce ni ne na mantar da shi ba saboda mantuwa ba alheri ba ne sai jingina wa shaidan fa an samu shaidanu sai shaidan ya mantar da annabi yusufa zikirin rabbihi tuna ubangijinsa ko an bata ubangijinsa to duka wannan matsayi ne na annabawa to amma yana da kyau shi ma musulmi mai imani ya yi koyi da su cikin wannan ladabi da suka yi a janabi na ubangiji dan da yawa daga cikin mu zaka mutum wallahi Allah ne ya mantar da ni haka zaka ji ana faɗa wallahi na so ne kaza sai Allah ya mantar da ni Allah Allah ya mantar da ni da fa kaza nake so ne wannan akwai su'ul adabi da janabi na ubangiji mantuwa ala bijina wa shaytan abubuwa masu kyau a jingina wa Allah ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika amma kuma a gaba ka ce kul kullun min indillah kowanne daga wajen Allah ne amma da in za ka faɗa mai kyau ka jingina wa Allah mara kyau ka jingina wa kanka ko hanyar da ta biyo maka wannan shine ladabi da Allah ba suke a janabin ubangiji نعم اركض اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب Allah ce kudu biru ilika inda ya yi addu'a yana neman Allah ya kawo masa ɗauki sai Allah ta ce ka buga ƙafarka ai urkubi araba ka buga ƙasa biru ilika da ƙafarka umarni ne daga Allah to in ban da Allah ana roƙonka ka kawo lafiya kuma ka sai a buga kafa a ƙasa to hikima ce ta Allah urkub dirdiri ka ai iblis dirdiri kal arda ka buga ƙasa da kafarka shikenan fa daraba sai annabi ayyuba ya buga kafarsa a ƙasa fa nabata ainu ma'i sai idanuwar ruwa ta kukkugo daga gurbin kafarsa da ya buga a ƙasa Allah yana iya fito da ruwan ko ba buga ƙasar ba. Amma saboda shi Allah yana nuna wa ɗan adam sababi. Sababi, Allah yana so ka yi riko da sababi. Sannan sai ya taimake ka a ƙarƙashin wannan sababin. Ka duba dai sayyidatu na Maryam lokacin da ta haifi annabi Isa tana jego. Allah ya ce wa kuzzi ilayki bi jiz'in nakalati. Allah yana da iko ya zubo mata da ‘ya'yan itatuwan dibinan ta ci, amma ce sai ta girgiza. Kai yanzu ka je ka girgiza dibino mu gani zai zubo da ‘ya'yan. Zai ma yi motsi, ballantana har har ma su bindigawa ka sa ‘ya'yan su zubo, amma saboda kudura ta Allah da ta girgiza sai ‘ya'yan suka zuba. Kaga Allah yana da iko ya zubo da ‘ya'yan ko ba ta girgiza ba, amma a nuna masa sai ta riko da sababi sannan Allah yake bayarwa. Saboda annabi Musa wata rana suna tafiya da Bani Isra'ila a Sahara, sai yunwa ta kama su babu abinci. Sai ya roƙi Allah ya ce, Ya Allah yunwa ta kama mu, ka ba mu kifi mu ci, a Sahara ba inda ba kogi. Shi kenan Allah ya taɓa mu da kifi a gashe, suka ci suka ƙoshi, to bayan an dawo gida annabi Musa ya je munajati. sai Allah ce maka ya Musa nan gaba kar ka ƙara roƙo na abu a gurin da babu shi. Ai ka ga Allah yana da iko tunda ya nuna maka kuma ya bashi. To amma sai ta masa nan gaba kar ka ƙara roƙo na abu a gurin da ka san babu shi. Duka dai wai a koya mana riko da sabari. Saboda haka Allah ce maka urkun birijilika haza muku ta sanu wannan ruwa da muka bugo maka da shi muku da sanin ruwan wanka ne ai ma'u ruwa ne tabbata tulu bihi da za ka yi wanka da shi baridin kuma mai sanyi ne za ka ji daɗi don a lokacin zafi ne wa sharabun kuma abin sha ne shi ne ruwan wankan ka shi ne ruwan shan ka tashrabun minhu za ka sha daga wannan ruwa saboda yana da sanyi tabbata tulu kuma ka yi wanka wa sharaba ko wa shariba annabi ayuba ya sha wannan ruwan yana shan ruwan fa zahaba alu kullu da'in kana bi batinihi wa zahiri duk wani ciwo da yake cikin sa sawa'un a cikin bargonsa ne ko a naman jikinsa ne ko a jijiyo ko a jinin jikinsa ne ko kuma a'a na zahiri ne kamar wannan tabo da miki da yake zuba a jikinsa take yana shan wannan ruwan fa zahaba alu kullu da'in dukkan wani ciwo kawai sai ya guce gabaninsa ya dawo da cikakkiyar lafiyarsa kamar bai taɓa yin jinya ba wa wahabna lahu ahlahu wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikran ulil albab na'am Allah ce wa wahabna lahu ahlahu sai muka dawo masa da iyalansa wahabna anan ma'ana muka dawo masa da ‘ya'yayensa wa mislahum da misalin adadinsu ma'ahum tare da ‘ya'yayen nasu. Ai, a haya lahu lahu man masa min auladi. Allah ya raya masa duk wanda suka mutu daga cikin ‘ya'yayen nan nasu. Ka san lokacin da Allah ya fara jarrabar tasa kafin jinya. Yana da ‘ya'ya aka ce guda shida ne uku maza uku mata. A wani ƙoli kuma aka ce a'a guda bakwai bakwai ne maza bakwai mata bakwai sha hudu kenan kamar da imamu sawi shi ya kawo a shari'a yace wa kalu salasatu bukuri wa salatu inasi wa kila kullu sintin sab'u aka ce a kowane nau'i na maza da mata bakwai bakwai ne to ala akan kowane kauli dai a lokacin da jarraba ta fara zuwa masa ƴaƴayensa gaba ɗaya sun zauna da raf a ƙarƙashin garu lokacin sanyi suna jin hantsi sai shaidan ya zo ya turo garu a kansu ya danne su suka mutu sannan yana da dukiya ta dabbobi shi ma shaidan ya shiga duk ya jefa musu duniya duk suka mutu annabi ayyuwa duk lokacin duk wani abin da ya rasa bai yi korafi ba bai yi wani abu na ɓaci rai a zuciyarsa ba ya san Allah ne ya ba shi kuma shi ya karɓi kayan sai shaidan ya ce ya Allah na jarrabe ta bangaren 'ya'ya bai girgiza ba ta bangaren zuciya bai girgiza ba to ka ba ni iko da taɓa lafiyar jikinsa Allah ya ce na baka iko in dai wannan ne to shi ne zai ya busa hancinsa shi ne ya kama wannan rashin lafiya to bayan ya yi wannan addu'a Allah ya dawo masa da lafiyarsa kuma Allah sai ya tayar masa da waɗannan ‘ya'ya nasa da suka mutu. Man mata min auladihi wa razaqahu mithlahu kuma ya sake arzuta shi ya aiko wasu ‘ya'yan adadin waɗanda aka raya masa shine wa mithlahu ma'ahu da misalin su kuma tare da su bi masa wannan rahmatan domin jin ka ai ni'matan ni'ima ce da muka ni'imta shi minna daga gare mu wa zikira kuma domin ya zama izatu wa'azi لأولي الألباب جماعة متعلقة أي أي أصحاب العقول وخذ بيدك وخذ بيدك سجدا فاجرب به ولا تهنن إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب الله وخذ بيدك سجدا آه كالكي دمكي biyadika da hannunka huwa huzumatun min hashishi shine wani damki na ciyawa au qurbanin ko kuma itace kamar wanda da yuta tsintsiyar kwakwa ba shine qurban ko dai ciyawa ne kamar tsintsiyar laushi misali min hashishi ko kuma qurbanin misalin tsintsiyar kwakwa to ka je ka riki damki daya na misalin tsintsiyar kwakwa ko tsintsiyar laushi fadrid bihi ka doki zauda ta kamadar ka bihi da wannan damkin na tsintsiyar laushi ko tsintsiyar kwakwa wa kana kan halafa da can yayi rantsuwa ne la yadriban na mi aka darbati cewa wallahi sai ya mata bulala ɗari ta'iha alai saboda jinkirin da ta yi ba ta zo masa ba yau a wata rana wato kisa ce tana da tsawon shi ba mu ji ta ba lokacin da ka san shi asali shaidan ne yake ya Allah wannan bawan naka fa ayyuba da kake gani yana maka da'a dan baka jarrabe shi bane in ka tsora masa bala'i tun mantawa zai da wannan kokarin ibada da yake shine Allah yake in ko wannan ne na baka iko ka je duk abin da kaga dama da zuciyarka kai ka to shine da ya halakar da ƴaƴan bai girgiza ba ya halakar da zuciyar bai girgiza ba yake masa ka ba mu dama na taɓa lafiyar jikinsa to da aka yi wannan duka bai girgiza ba to a lokacin da yake cikin jinyan nan ta kai ta kawo saboda miki da mugunya da suke zuba a jikinsa har mutanen garin sun fara cutuwa da warin wannan gyambo ko launi da yake jikinsa to sai suka taru mutanen garin suka yi shawara suka kore shi suka sa shi da matarsa suka koma bayan gari can bayan gari nesa da mutane da ita matarsa saboda mai da'a ce mai biyayya ce mai haƙuri ita ba ta guje shi ba duk jinyar nan da yake ita ce take kula da shi take goge masa jiki take masa wanka take share to sai ya zama kuma ba su da komai na abinci sai ta zo gari ta je ta yi kitso ko ta yi aikatau ta samo abinci sannan ta kawo masa ita ma ta ci kullum haka take wata rana ta je neman abinci ne sai ta yi jinkiri yana da bukata ko abinci ne ko bukata irin ta dan adam ta daɗe ba ta zo ba sai ya rantsuwa ya ce wallahi in ta zo sai ya mata bulala ɗin kaga mutumin da yake jinya shi ma akwai shi umanci kana masa iya ƙoƙarin wani lokaci sai ya ga kasawar wannan ɗabi'a ce ta majinyaci shi yadda ka kai da ƙoƙari to wani lokaci sai ya zarge ka sai ta kuma tana kokarin nemo musu da abin da za su ci abin da suke bukata to shi ne yayi rantsuwa akan jinkirin da sai in ta dawo sai ya masa bulala ɗari to da Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya sanar da shi jinkirin nan da ta yi fa saboda maslahar ka ne ba don wani bukatar ta ko wani sakaci ne ya sa ta wannan jinkiri ba to sai Allah ya bashi mafita akan rantsuwar da yi inda ya rantse sai ya masa bulala ɗari Allah ta dunga kudu da duka rikisa ka samu danki na abin da ya kama da ciyawa ko wato tsintsiyar kwakwa in ka zo sai ka doki matarka da shi sawa'in ya kai in ke ɗarin ko bai kai ɗarin ba dai an maka akuwa kuma duka ɗaya zai yi ka ga an samu sauki Allah ce wala ta hanas kar ka karya rantsuwarka bi tarki darbiya da bin dukan naka tunda ka nake sai sai ka doke ta to Allah ba ana mun suka rantsuwar da suka yi wa Allah fa akaza mi'ata udin min al-izkir sai ya riki to kaji mi'ata udin in ke ɗari min al-izkir na tsaure audari ko waninsa abin da ya gamsa din da ya kai gamki wato ya kai guda ɗari adadin bulala da ya rantsuwa zai yi mata ba daraba haji sai ya doke ta da wannan damki ɗayan darbatan wahida duka ɗaya sai ya zama kamar ya mata bulala ɗari ne kaga ya cika rantsuwarsa ba zai yi kafara ba shine wala ta anan kar ka kare rantsuwarka ka yi kafara Allah ta inna wajadnahu sabira lalle mu inda Allah mun same shi sabira mutum ne hakuri ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa ayyuba inna lalle shi annabi ayyuba awwabu mai yawan komawa ne ga Allah ay raja'un mai yawan komawa ne ila Allah ta'ala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wanda muka karanta ne Allah ya ba mu ladan muka yi kuskure kuma Allah ya ji mana Allah ya gane da mu marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah bai da su gidajen su lafiya manugayenmu Allah ya gafarta musu akwai ɗan uwa mana abokan zarami akwai wata yesu ta rasu a garin gudu can adamawa da kuma ɗan da shi ma ya rasu duka Allah ya gafarta musu Allah ka duba ko su Allah ya jaddada musu rahama Allah ka karɓi azumin mu da sallolinmu da addu'o'in mu da dukkan ibadun da muke gabatarwa a wannan wata Allah ka arzuta ku da kaddarar lailatul qadri a wannan goma karshe da ya rage yau ne shi ne daren 21 shi ne daren farko da ake raja'i da tsammanin daren lailatul qadri domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alalibe da ko alile da a 21 23 25 27 zuwa 29 ya ce ku neme ta daga mara a goman ƙarshe yau kuwa duk da ashirin muka yi azumi kaga muna daren ashirin da ɗaya to Allah ka arzuta mu da wannan dare da yin ibada a cikin masu taimaka mana Allah ka taimaka musu wanda suke ɗaukar nauyin wannan karatu da cikin da aljihu da Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ja musu bukatun su na alkhairi Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da makotanmu da malumanmu da suka gabace mu wanda suke raye in za mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مطلوبا في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله